أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أجره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu iko na dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam littafin da ke bayani akan darajoji da haƙoƙan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan muna cikin watan zuhudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin gudun duniya na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun ji abinda az-zuhudi watan ya zan ko neman duniya ba a yi ko kuma a'a tana neman mutum ba ruwan shi da ita to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubbi ne bai neman ta kuma in ta zo ba a daga kai a kalle ta ita duniya to shine gudun duniya to akan shi ne muke ake ciki wannan babin za a ci gaba insha Allah to وعن أنس رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنكر بودك عن سبن مالك إذا الله تبت قريشي وأن حديث إمام البخاري يروي تشي
ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في تقرجة ولا قبض له مرقب مرقب ya ce abinda anas ibn maliki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma akala sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala khiwanin ku bil kasr ko khawanin shi khiwanin eh to khiwanin ita ta yi zama watan afsahu shi zama afsahu khiwanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci ba ala khiwanin abisa ma'ida abinda ma'ida kamar teburin cin abinci irin danin tebur din nan to ko lokacin laraba suna da shi amma sai na kafeta gidan sarakuna da masu iko to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci cikin shi ba shine shiwanin ma'ida ita abin da yasa take ta alfarma za a hada kalolin abinci da yawa kai kai kaga sai gidajen sarakuna da masu kuɗi za a hada sai irin nau'in da kake so za ka hada wannan ka hada da wannan ka ɗibi wannan ka hada da wannan to saboda haka sai ana kiran abin ma'ida don ya fi ƙarfin akushi guda ya yi ƙarfin nau'in abinci guda sai da a ce ma'ida kabaki ne kawai nau'o'in abinci ne da yawa akai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci akan irin wannan ba saboda gudun duniya sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma al'ada ce ta mutakabbirai haka aka yi ce adatul mutakabbiri ne na'am wala fi sukurrujatin haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ci ba cikin wata kwacciya ita ma kwacciya ce watan ta kafaita irin dan filet ne da suke zuba nama ko romuwa a ciki shi kadai ake zuba a ciki nama ko romuwa ko kuma nau'in abin da ake ɗiba a hada da abinci kaga kenan kamar irin salad din da namu na yanzu to suna da ita wannan sukurruja dan lafazi ne ba arabi ba ba ajamin lafazi ne to sai aka ce ma'anar shi wani karamin kwacciya ce ina un sadiru kamar plate ne wanda ake zuba nama ko romuwa ko kuma nau'o'an abin da akan hada da abinci na kayan itace kamar kaga an yanke yanken su salad da kabeji da menene da menene ciki ake zuba to za a ɗiba in ka zaka ci abinci sai ka ɗiba ka hada ka ɗiba ka hada to ci cikin wannan kasaita ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ci a cikin babban akushi wanda za a zagaya kowa ya ci eh kamar a ce baho irin bahon nan na sarki eh to haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ci abinci ki saboda kada ya nuna wani alfahari ko kuma kada ya nuna wani taraffufi daukaka shine sukurraja wala kubida lahu muraqqaqun kuma ba a taba toye muraqqaqun watan masa mai laushi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar irin sinasar din nan kaga shi bai kai mata karfi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba yi mishi irin wannan abincin wanda yake murakkakun ba mata ce amma za a yi ta murakkakun mai laushi kwarai to abinci ne na mawadata abinci ne kuma na kasaita to to sai in ka in ka an sifanta ja ka sai ga ya aunu da irin sinasar din nan kaga sinasar masa ce amma ba ta da laushi laushi gare ta bata kai karhin masa ba wala kubida lahu murakkakun
wala ra'a shine raqiqul khubz khubz ce amma raqiq kaga in ka lura za ta ga ga ta kama da wannan sinasar din na'am wala ra'a shatan wala ra'a shatan samiqan qad annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin shatan akuya ba samiqan wadda watan wadda ba a dafa ta ba watan ita sai da aka kwaye fatan nan tata kamar an yanka ta da aka yanka sai aka samu ruwan zahi sai aka sa kamar yadda ake sa kaza in za a kware gashinta to haka suke yi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin irin wannan ba sai dai a ci tare da fatar ta kirginta saboda kada a ci da dadi in za a gasa ta watan sai dai a ci a babbake haka sai a ci tare da watan fatar sallallahu alaihi wasallam na'am eh eh kare da gaske نعم
وعن عائشة رضي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكر بودك أم المؤمنين عائشة دال الله تبت غريتا إنما كان إنما كان فراشه صلى الله تعالى عليه وسلم الذي ينام عليه آدما حشوه لب abin da ummi na Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo shimfida shi ta zamo adaman watan fata ce fata ce kirgi ne eh sallallahu ta'ala sallam hashuhu abinda ke cikin kirgin lifun kaba ce ka dauka auduga ce ko katifa ce ko soso ne a duk ba shi bane a hashuha lifun kaba ce ta dabino menene karki menene taushi ga kaba ba ta da taushi to ita ce aka yi ta jijjirawa cikin wannan kwatar to ita ce fa katifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwana
وعن sallallahu حفصة ta'ala رضي sallam.
الله عنها wa ana hafsa da an karbo daga hafsa ummul mu'minin da Allah tabbata gare ta قالت qalat tace كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته manza watan shimfida annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fi baitihi a cikin gidansa مسحا mishan wani watan bargo ne mai kaushi wanda babu laushi gare shi ko kadan saboda da gashi aka yi shi saboda an yi shi da gashi bai da taushi bai da laushi sosai
نثنيه ثنتين nafnihi tsintaini fa yana mu alaihi mun tashi sai mu ruba shi biyu sai manzo Allah ya kwanta sai mu linka shi biyu shine mu ruba shi biyu nafnihi muna ruba shi biyu tsintaini rubi biyu fa yana mu alaihi sai manzo Allah ya bacci haka ya saba
فصنيناه له fasanaina lahu bi arba'in laylatan bi arba'in wata rana sai muka ga abun ba taushi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana inda ba taushi sai muka linka shi rubi hudu don ya dan samu dan dan tasowa a dan samu dan taushi taushi sai muka linka shi lu- runki hudu ko rubi hudu فلما أصبح falamma asbaha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala sai ya ce ما فرنتم لي الليلة ma farashtumul ma farashtum li al-laylata Eh, menene kuka shimfiɗa man daren jiya na ji ya bambanta da yadda na saba kwana
فذكرنا ذلك له.
fadakar na zalika lahu sai muka ambata muka ce ya rasulullahi mun ga cewa ba taushi ne sai maimakon lunki biyu sai muka lunka shi sau hudu dan kaɗan samu ɗan taushi taushi فقال ردوه بحاله fa qala rudduhu bi halihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma yadda shi yadda yake lunki biyu din shi a mai da shi lunki biyu din shi
فإن وعدته منع منعت- منعتني الليلة الصلاة akwai alifi wada ko wada ata فإن وعدته hmm?
وعدته فأدب fa inna wada aka husani dai taushin shi Mhm.
Mana mana adniyar adniyar lailata salati watan ya hana ni yin sallah yadda na saba ba hana ni sallar kacokan ba a ya hana ni dai yadda na saba watakila wajen tashi wannan taushin shinhidat ya hana ni tashi lokacin da na saba ko kuma ya hana ni dadewa yadda na saba aka ce shine ma'anar mana adni allailata salati
وكان ينام أحيانا yana daga cikin zuhudin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana ya zama yana mu yana bacci a hayanan a wani lokaci على سرير ala saririn مضمون watan watan absa watan saririn gado marmulin wanda yake an sake shi mhm,
مضمون
marmulin bishari'in bishari'in da ya gwaile aka gigita ba ma haka diwa ba ce kamar kwantawa kan karhen gado asa irin dan bono din nan nada mai wayoyi to haka to irin shi ne aka gigita watan igiyoyi na kaba igiyar kaba ce ita ce watan abin nan din marmulin din watan gado ne da aka yi da aka yi shi hida da ya giya kaba ya giya kaba ce aka ta jijjira aka ta jijjira aka ta jijjira to shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya kwanta kanta hatta yu'assira fi janbihi hatta yu'assira fi janbihi ko kuma tabarmar da aka shimfida aka yi da kaba kaba wannan ta ta ta ta, ta dabino hatta yu'assira fi janbihi har sai zanen wannan kabar ya fito raɗo-raɗo a gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinsa. Sallallahu alaihi wa an wasallam.
aisha radiyallahu An karɓo daga anha, umumi na Aisha da Allah tabbata gare ta ta ce, lam yamtali jawfun nabiy sallallahu alaihi wa sallam shib'an qattu Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikin sa bai taɓa ƙoshi ba katsu da sai. Shi ba'an koshi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa bai taba cika ba da shi ba an koshi ko shi ba an abincin da aka koshi dan ya fas- ya mishi bambanci ya bambanta shi ya ce shi ba an koshi ko shi ba an abincin da aka koshi wanda aka ce aka koshi annabi shi ne wanda za a ce a koshi din kenan wa lam yabutha shakawa ila adin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tun da yake bai taba kai ƙara ba zuwa kowa bai taba kai ƙara ba zuwa kowa ya ce ina ƙara abu kaza sallallahu ta'ala alaihi wasallam
wa kanat al-faqatu ahabbu ilayhi min al-ghina ahabba wa kanat al-faqatu ahabba ilayhi sallallahu ta'ala alaihi wasallam min al-gina ya zamo cewa ba komai in abinci za a ci sai an neme shi in sura za a yi sa sai an neme ta shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zan bai aje komai shine fata ba a aje komi ba to rashin aje komi din nan shi manzon Allah ya zaba min al-gina bisa ga izanga abu nan badage badage a aje sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa in kana la yazilla ja'ian wa in kana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya zamo haqiqa ya zamo kaga mutaqalatun min min min- mukaffafatun min athaqilat Mm, wa innahu wa lamarin da sha'ani yake kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo lai zallu ja'ian yakan yi ni ja'ian yana jin yunwa
yaltawi nula lailatihi min al- sannan kuma kaga watan yayi ni sannan kuma kakkai tunanin da zai ran wani abu za a ci yaltawi dula lailatihi min aljui kuma zai zamo yana malolowa yana mirgine ne ya ya mirgina nan ya juya nan ya juya nan min aljui saboda yunwa watan lailatahu tsawon daren shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam
fala yamnahu siyam wala yamna'uhu kuma wannan malolo ya mirgina nan ya mirgina nan saboda yunwan ba zai hana kuma gobe a tashi da azumi ba sallallahu ta'ala alaihi wa ولو sallam.
شاء سأل ربه جميع كنوز kuma kada ka yi tunani kai mai saurare cewa wannan halin na tilas ne ba wai na zaɓi ba ne a na zaɓi ne Na za- dan da annabi ya so
سأل ربه جميع sa'ada كنوز.
rabbahu jami'a kunuzil ardi da ya da ya roƙi ubangijinsa dukkan taskar ƙasa sai Allah ya bashi وسماعها a yadda Allah ya aiko shi ga duk duniya ga duk halitta to kuma duk dukiyar duniya da dukiyar halitta kaf in yana so sai Allah ya bashi
وثمارها wasu mariya da 'ya'yan itacen duniya ga baki ɗaya sai ya zama shi ke da taskarsu ورغد عيشها da kuma jin daɗin rayuwar duniya in shi manzo Allah ke nufi to da ya roki Allah
ولقد كنت أبكي له رحمة duk من wannan بعد maganar ذنبه.
tumuni na ya shafe fa wala kad kuntu tace haƙiƙa na zamo abiki lahu wani bi ni kan yi kuka sai in fashe da kuka in daga halin da manzo Allah yake ciki رحمة من بعد rahamatan ذنبه.
mimma arabihi saboda tsananin tausan halin da na ganshi ciki sai in fashe da kuka وأمسه بيدي على wa amsahu bi yadi ala batnihi sai saboda tsananin tausai zan rika sa hannuna ina shafar cikin shi in ji ya dahi ya dahi saboda yunwa مما به من الجوع mimma bihi min aljuhu saboda abin da yake tare da shi na jin yunwa
وأقول له- wa aqulu ina cewa nafsi na kalfida ya rasulullahi rayuwata na bada ita fansa gare ka ya rasulullahi لو تبلغت من الدنيا
lau taballagta min ad-dunya ma yaqutuka ya rasulullahi ba za a dan sassauta ba ko da abin da zai ishe ka na abin da za a ci na yau da kullum kadai shi kanshi ma a wadatu da shi a tsaya nan kadai ba sai an tara ba abin da za a ci kadai shine lau taballagta min ad-dunya ba za ka isu da abin da zai ka ci na abinci ba min ad-dunya na duniya in baka son ta duka to ko da dai abin da za a ci ya rasulullahi فيقول fa yaqulu ita fa ba tana magana kanta bane tausan annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace يا عائشة ya Aisha ya Aisha مالي ولي mali walid dunya me ya hada ni da duniya ina ni ina duniya me ya hada ni da duniya إخواني من أول العزم idwani min ulil azmi yan uwana daga ulul azmi min ar-rusul ma abuta aniya daga cikin manzanni sune guda biyar dinnan وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ونسمي أولو الأزم من الرسل ودكان أولو الأزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا sun yi haƙuri a bisa abin da ya fi wannan tsanani da aka yake cewa fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul kama sabar ulul azmi min ar-rusul فمضوا على حالهم amma zaw ala halin suka shuɗe a bisa halin su فقد فقدموا على ربهم suka gabata zuwa ga ubangijinsu فأكرم مآبهم fa'akarama ma'abahun Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya girmama makomarsu, وأجزل ثوابهم wa'ajizala kuma Ubangiji ya kaurara sawabahun watan sakamakonsu a wajensa.
فأجدني أستحيي Don haka nake samun kaina astahayi ina jin kunya Ubangiji, إن ترفعت في in na ji معيشتي daɗi a cikin rayuwata ina jin kunya Ubangiji, in na kalli ulul azuminan rusul yadda suka rayu, in na ji daɗi zan rika kunya Ubangiji tabaraka wa ta'ala.
أن يؤثر بي Eh, قلب saboda abin da yasa wanda shine shugaba shine jagora to shi za a yi koyi to waɗanda za su yi koyi ne sai suka sha wahala shi kuma bai sha wahala ba zai ji nauyi Eh, don haka yace ina jin kunya ubangiji tabaraka wataala
إن ترفعت في in tarafa in naji daɗi a cikin rayuwata
أن يؤثر بي غدا an yi ƙasar bi gadan dunahum in an zo rabon sakamako ya zan rabona bai- ya kasa nasu kaji kuma ni tawazu'i duk daɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji yana gaban annabawa saboda haka Allah ya tsara amma kuma kaji cikin gudun duniya kuma ya shigo da tawazu'i alaihi salatu wasallam an yi ƙasar bi gadan kaga tawazu'i ne kamar cewa a roƙan man wasila sallallahu alaihi wasila ku roƙa min tsarin saduwan nan da da Allah tabaraka wataala ke cewa watan asa an yab asaka rabbuka maqaman mahmuda to sai yake cewa akwai wat- wani matsayi da daraja ku roƙa min shi wajen Allah na wani mutum ne wanda babu irin shi a wajen Allah ku roƙa min ko zamuni ne ai tawazu'i ne tun lokacin tun Allah bai halicci halitta ba ya tsaro wannan matsayin na manzo Allah sallallahu ta'ala sallam Hmm.
وما من شيء هو أحب إلي وما من شيء باب وني أبو هو أحب إلي من اللهوء بإخواني باب أبن نفسه أبو أبن نفسه يواغرين إرين إن رسكو جزولين أم أوانا وأخي الله.
وآخر لا إيدا مسو يانا سوني النبارة
قالت والرفيق الأعلى كما بشي قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تتشي فما أقام فأل إلا شهران حتى توفي صلى الله عليه وسلم wannan magana da muka yi da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai zauna a wannan sarari na duniya ba illa face wata daya ya koma ga Allah Allahu akbar Haji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kamshin saduwa da ƴan uwansa annabawa da haka yake cewa babu abinda ma min shay'in huwa habbu ilayya min al-luhuqi bi ikhwani yana jin kamshin saduwa kenan da su ba a wuce wata ɗaya ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koma ga Allah
فصل
akwai lokaci yana tare da rabi to faslun rabewa insha Allah وأما خوفه ربه wa amma khawfuhu rabbahu amma tsananin tsoronsa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu an gama bayani akan misalai ba a- ba a game ba dan bai yiwa a game ba istiabi ba a gamewa ba a kewayewa ga sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a- a- a gutsura domin neman albarka a kawo domin shaida da dalili kafa dalilai shawahidu ne kawai amma ba wai kewayewa ba ne faslun wannan fasali shi kuma ya kunshi tsananin tsoron Allah manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa da'atuhu da tsananin da'a salahu ga Allah tabaraka wa ta'ala
wa shiddatu ibadatihi da tsananin ibada manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam فعلى قدر علمه بربه to fa ala qadri ilmihi bi rabbih tsananin tsoron Allah sa yara ta da yadda ya san Allah eh yadda ya san Allah haka yake tsoron Allah kai da ma can ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda duk suka fi sanin Allah sun fi kowa tsoron Allah to manzo Allah ya fi kowa sanin Allah da haka yake kowa tsoron Allah ya fi kowa da haka yake cewa inni la'alamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya wallahi na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to haka ma ibadar tashi ala qadri ilmihi bi rabbih ibadar tashi da haka yake cewa an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta ma Allah shine maqamul ihsan ka annaka tara kamar ga kana gane shi kaga ibada kenan ta arifi masanin Allah daidai sanin shi da Allah haka ibadar tashi take kuma haka magada annabi sallallahu alaihi wasallam suke wato daidai gwargwadon irfanin mutum sanin Allah na bawa to haka ibadar shi take kuma haka matsayin ibadar tashi take ولذلك قال فيما حدثنا دون هكني النبي صلى الله عليه وسلم يجي cikin abinda حدثنا ابو محمد حدثناه كو حدثنا bai daure ca ba ko haddathana ku wanda abu muhammad ibnu attabid haddathana ku ya zantar da mushi dan da an ce haddathna hu to ta jiwa kenan mu ke zantar da wasu haddathna mun zantar da wasu ba kuma haka yake ne ba haddathana fulanu wane ya zantar da mu an gane bambancin haddathana da haddathna shine abu muhammad sai ba ku hudin ko wata nusa ma haddasa ne yake cewa
Abu Muhammad ibn Attabi shine Abu Muhammad ibn Attabi ya zantar da mu qira'atun minni alaihi bisa karatun da nayi alaihi gare shi karatun da nayi a gare shi ka san daga cikin tahammulur riwayati wa ada'uha kamar da muka karanta muke karanta can a cikin wato masalul hadisi daga cikin hanyoyin karba hadisi da ba da hadisi akwai tahammul akwai alqira'atu al-shaykh alkiratu ala shehi shehi ne zai baka malamin hadisi zai rawaitar da kai hadisi sai ya baka littafin shi sai ka karanta haddathana fulan haddathana fulan haddathana fulan in ka kare shi kuma na saurare to wannan wata hanya ce ta riwaitawa to yanzu in yazo sai ka ji ya ce haddathana bihi fulanun bi qira'ati alai ko qira'atan alai to yana daga cikin hanyoyin tahammulur riwayat wa adawa قال حدثنا أبو القاسم الطرابلسي حدثنا ابو الحسن قال حدثنا أبو يزيد أبو زيد المروزي هو شنو؟
حدثنا ابو الحسن أبو الحسن الكالسي حدثنا ابو زيد قال حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا قال حدثنا أبو عبد الله الفرفري حدثنا قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري كنا حدثنا يا قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن الليث يا كربو ليث بن سعد عن أقيل عن أقيل يا كربو أقيل بن خالد بن شهاب ya karbo daga Muhammad ibn Muslim ibn Shihab عن al-Zuhri سعيد بن المسيب ya karbo shi kuma daga Sa'id al-Musayyibi عن أبا هريرة رضي shi الله kuma yace عنه haƙiƙa Abu Hurairah ta da Allah tabbata gare shi yace كان يقول kana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zamo yana cewa كان أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله kana yaqulu ya zamo yana cewa shi Abu Hurairah qala Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا wani bakaitun kafira da kun san abin da na sani labakaitum labahikitum qalilan wa labakaitum kafira da kun san abin da na sani da su da da an halitta ta san girman Allah kenan irin yadda manzo Allah ya san girman Allah da halitta Allah ta san ayoyin Allah irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ayoyin Allah yace la dhahiktum qalilan da da kadan za ku yi dariya dariya sai dai ku yi kadan wala bakaitum kathira da kun yi kuka da yawa Allahu akbar
zada fi riwayatina wanda Imam Bukhari ya rawaye shi eh Imam Bukhari ya rawaye shi Imam Tirmidhi ya rawaye shi ce zada fi riwayatina an Abi Isa at-Tirmidhi ya dada a wata riwaya wadda ita ma muna da ita kaga yana da waccan riwaya ta Bukhari kaga isnadi daga saboda shi al-Imam al-Qadi iya malamin hadisi ne malamin hadisi ne duk hadisin da zaka ji ya kawo istishadi sai ka ji ya ce wane ya zantar da ni shi daga wane daga wane daga wane har a kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka saboda tsananin sanin shi ga hadisi kuma gulbi ne a cikin ilimin hadisi to shine yake cewa bancin wata riwa wannan riwaya ta Bukhari to akwai wata riwaya da muke da ita an abi Musa an abi Isa ta kan Abu Isa at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi rafa'ahu wanda ya raf'in hadisin har ya zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala wasallam ila Abi Dharr ya zuwa Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu zuwa ga watan ya kawo raf'uhu nan watan ya kora isnadin shi har ya zuwa watan Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ara haqiqani ina ganin abin da baku gani yanzu duk a ce wannan abin duk mutum ya aje shi ge ya kwatanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halitta ai ka san akwai hasara akwai hasara kuma ganganci ne ganganci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ina ganin abin da baku gani ina jin abin da baku ji لو تعلمون ما أعلم لذهبتم قليلا ولبكيتم كثيرا دا كون سان أبن نزلي أب إني أرى ما لا ترون إنا جنين أبن باكو جني وأسمع ما لا تسمعون إنا جن أبن باكو جي أدت السماء وحق لها أن تعند فيها موضع ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى yace abinda waccan riwaya take da shi addati sama ubanci ya ce inni ara ma la tarawun ina ganin abin da ba ku gani wa asma'u ma la tasma'un ina ji abin da ba ku ji sai ce addati sama sama ta yi kugi wa haqqa laha anta idda kuma ta cancanci ta yi kugi saboda tsoron Allah ta yi kugi ne saboda tsoron Allah ta yi kugi saboda nauyin bautar Allah da yake a kanta to sai ce ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a babu wuri wanda za a aje yatsu hudu a sama illa wa malakun wadihun jabhatu sajidan lillahi face akwai wani mala'ika ya soke yana sujada ga Allah daidai wurin babu kegen inda za a aje yatsa hudu a sama face akwai mala'ika wani yana sujada ga Allah to nauyin sujadan mala'iku yake sa tana kogi ita sama saboda tsananin tsoron Allah
والله لو تعلمون wallahi law ta'lamuna ma alamu wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kadan wala bakaitum kathira da kuma kun yi kuka da yawa وما تلذذتم بالنساء على الفروش kuma da ba ku iya jin daɗi da mata ba alal furushi a basashin kudu da ba za ku iya jin daɗi da matan ku akan katifu ba in kun san abin da na sani Allahu akbar ولخرجتم إلى السؤالات تجأرون إلى الله da kun yi ta ila su'adati wallahi da kun san abin da na sani da kun fita ila su'adati zuwa ga hanyoyi ta farko
تجأرون إلى الله taj'aruna ila Allah tabaraka wa ta'ala kuna karaji kuna kuwa kuna kugi ga Allah tabaraka wa ta'ala kun bani kun lalace irin kugi na wanda ke kuwa yana karaji yana bani ya lalace da kun hitu kuna ma Allah haka nan da kun san haka
ولوددت أني شجرة تعضد sai abu zarin algifari ya ce da na ji annabi ya faɗi haka lawajittu wallahi sai dai na yi gurin ina ma ni wani babban icce ne wanda ya kauri to uzalu aka sazarci aka yanke ni ba mutum bane ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ina ma a ce ni ba ba ba mutum bane wani icce ne wanda ya girma ya kauri ne kauri kawai aka aka aka sazartu aka yanke ni haka Abu Zar al-Ghifari ya ce روي هذا الكلام
ruya hadal kalam ya roito wannan zance وددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر نفسه ya ce na yi burin ina ma ni shajaratun itaciya ce tuzal wadda watan ta kauri wadda za a yanke ta min kauli abi zarrin daga zancen abu zarrin aka ce abu zarrin zancen abu zarrin ne watan nafsihi kansa min kauli abi zarrin ya ce nafsihi zai zama saboda abi zarrin majruri eh nafsihi kuma watan abin da ne dole yi mutaba a gare shi badali ne da gare shi wa huwa asahu cewa zancen abu zarrin algifari ne shi yafi zama asahu